ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون اعلموا أن أعظم ما يخل بالعقيدة الشرك والعياذ بالله قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهذه العقيده لها ستة أركان وستة أصول بينها الرسول بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وأول ما يخل بهذه العقيدة هو الشرك إما أن يبطلها إن كان شركا أكبر أو ينقصها إن كان شركا أصغر فالشرك الأكبر وعبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة من الدعاء والذبح والنذر وخضوع وغير ذلك من أنواع العبادة فكل عبادة لغير الله فهي شرك وإن كانت للأنبياء أو للملائكة أو للصالحين فهي شرك بالله عز وجل لا يصلح معها عمل ولا يستقيم معه دين ابدا فالمشرك لا يقبل له عمل ولو عبد الله الليل والنهار ما دام خلط العباده بشرك قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وقد يسلم الإنسان من الشرك الأكبر ويبغضه ويبتعد ويبتعد عنه ولكنه يقع في الشرك الأصغر فالشرك الأصغر قليل من يعرفه ويتحرز منه وفي مسند أحمد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه والشرك الأصغر أعظمه الرياء والعياذ بالله والرياء هو أن يرائي الإنسان بعمله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه أحمد ومن الرياء أن يقوم الإنسان يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه وكذلك من يتصدق لأجل أن يمدح أو يثنى عليه أو يبني المشاريع الخيرية من أجل ذلك كل هذا لا ينفعه عند الله سبحانه يوم القيامة فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وصابا على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعظم ما يخل بالتوحيد هو الشرك وأعظم ما يخل بالعبادة ويبطلها أيضا البدعة في الدين ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه أي مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه من الشرك وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاليا من البدع والمحدثات هذه هي عقيدة التوحيد فاتقوا الله عباد الله وتعلموا عقيدتكم وتعلموا التوحيد فهناك من الناس من يزهد في التوحيد ويقول الناس كلهم مسلمون وهذا من جهله او من زيغه والعياذ بالله فالمسلم يبين له التوحيد لاجل ان يصحح عقيدته ويجتن ويجت ويتجنب ما يبطلها او ينقصها godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi mamallakin komi da komi tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da iyallan gidansa da sahabban shi gaba daya bayan haka ya ku yan uwa musulmi ku sani cewa mafi girman abin da ke roshe aqida da tauhidi na mutum shine yin shirka da Allah madaukakin sarki Allah ya kiyashe mu Allah maɗaukakin sarki ke cewa a cikin littafin shi mai girma lalle an yi maka wahayi ya kai manzan Allah sannan an yi wahayi ga annabawan da suka gabace ka wahayin mi aka musu kenan an yi musu wahayi gaba ɗaya cewa su bauta ma Allah shi kaɗai kas su mishi kishiya cikin bauta sai Allah ya ce ma annabi la in ashrakta da dai za ka yi shirka ya kai manzan Allah la ya na amaluka wala takunanna min alkhasirin da Allah zai rushe aikinka gaba ɗaya ko ko aikinka zai ruguje ya lalace kuma ƙarshe ka kasance cikin wanda za su yi hasarar tashi alkiyam ‘yan uwa musulmi ku shurara da kyau wannan aya ya kamata mutane ku nura da ita da kyau da manzan Allah ake sallallahu alaihi wasallam fiyayye zaɓaɓɓe daga cikin halittun Allah wanda ko kusa ko nesa ba a tunani cewa manzan Allah zai shirka da Allah maɗaukakin sarki amma duk da haka duk da matsayin shi da kusancin shi wurin Allah da yadda Allah yake son shi ya zaɓe shi akan sauran halittu a doron ƙasa gaba ɗaya Allah ya ce mashi annabi da za ka yi shirka da aikinka zai rushe gaba ɗaya kuma gobe alkiyama kai annabi za ka kasance cikin wanda za su yi hasara suka tafi idan ka ga annabi ba zai yi ba mu da mu ake mu kiyaye da yi ma Allah shirka mu kiyaye da tara Allah da wani daga cikin halittinsa bayan haka Allah madaukakin sarki ke cewa a wani wurin na daban sai da Allah ya zano annabawa adadi mai yawa ƙarshe Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu wannan annabawan gaba ɗayansu da Allah ya zano ya bada labarinsu ya ce da za su yi shirka da dukkan aikinsu ya ruguje kuma ya lalace yan uwa wannan zai nuna muku haɗari da girma irin haɗari da girma na kai shirka da Allah ka haɗa Allah da wani shi cikin irin ababen da suka keɓanci Allah yan uwa da dama daga cikin musulmi za a same su yau suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji suna sada zumunci sukan yi umarni da kyakkyawa ko su hani da mummuna da ababen da ke kama da haka amma tare da haka ba su da lada ko guda a wurin Allah za su mutu su taɓe su yi asara aikin da suka yi a duniya ba su da sakamako gobe kiyama sai wuta Allah ke shi mai kare saboda mi sun yi shirka da Allah sun haɗa Allah da wani shi sun kamanta Allah da ɗaya daga cikin bayan shi wanda kamanta Allah da ɗaya daga cikin bayan shi yana sa aikin mutum ya lalace yana sa kuma a ƙi karɓar masa duk wani aikin da za ya gabatarwa bayan ya shirka da Allah maɗaukakin sarki Allah kare musani ya ku uwa musulmi farkon abin da ke roshe aqida shine yin shirka da Allah ko ya roshe aiki gaba ɗaya idan ya kasance shirka babba ce ko kuma ya rage daraja aiki ya zamanto aikin baya da kima sosai idan ya kasance ƙaramar shirka ce wanda babbar shirka shine bautar wani Allah ko kuma yin bauta zuwa ga wani Allah ko wani Allah ko ma wane ne da wani irin nau'i daga cikin nau'in bauta duk wanda ya ɗauki wani kaso na bauta ko mun ƙanƙancin shi ya yi shi zuwa ga wani Allah to ya ma Allah kishiya wa ake yi masalla Allah maɗaukakin sarki azumi ma ana yin shi ne don Allah haka zakka haka aikin hajji da sauran dukkan nau'ikan ibada ƙananan su da manyansu to Allah kaɗai ake yi ma duk wanda ya kuskura ya karkatar da su zuwa ga wani Allah to ya yi shirka da Allah roƙo ba a roƙon kowa sai Allah ba a dogaro wurin kowa sai Allah shi kaɗai ake roƙo da biyan bukata shi kaɗai ake dogaro zuwa gare shi duk wanda ya roƙi wani sawa'un wannan daga cikin annabawa ne ko kuma manzanni ne ko wani mala'ika daga cikin mala'iku masu kusanci zuwa ga Allah ko wani waliyi ko wani shehin da yake ƙudurin girman shi da ɗaukaka shi to haƙiƙa wannan mutum ya yi shirka da Allah addu'a ibada ce ba a yi ma kowa sai Allah duk wanda ya roƙi wani Allah to ya yi shirka da Allah yin shirka da Allah ko zai ruguza maka aikinka ya sa kuma baka da wani lada da zaka samu bayan kana yin shirka da Allah Allah kare mu ita kuma karamar shirka ba ta ruguza aiki gaba daya amma tana rage aiki tana rage lada kuma tana sa ka yi asarar aikin nan da ka shigar da karamar shirka a ciki Allah kare dukkan ibada da za a gabatar da ita zuwa ga wani Allah to wannan shirka ce sawa'un wannan wanda aka gabatar ma annabi ne mala'ika ko wani salihi daga cikin bayin Allah ba wani aiki da zai inganta ya karɓi wurin Allah idan aka cakuɗa shi da shirka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda suka yi imani sannan ba su cakuɗa imaninsu ba da zalimci wanda ana nihin zalimci a wannan aya a daidai wannan wurin shirka Allah ya ce to waɗannan su ne suke da aminci kuma su ne shiryayyu yana kaga duk wanda ya cakuɗa aikin shi da shirka baya da aminci kuma baya daga cikin shiriyu yana kaga cakuɗa aiki da shirka yana rusa aiki ya lalata aiki Allah ke shi mu kuma ya kare so da dama mutum mai karatu mai zuwa majalis na malamai yakan iya kubuta daga fadawa daga cikin babbar shirka to amma karamar shirka kaɗan ne daga cikin mutane suke tsira daga abkawa a cikinta hadisi ya zo cikin musnad na imam muslim wa na imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron wannan shirka saboda tana ɓoyuwa kamar yadda kamar yadda annaml tururuwa take ɓoyuwa ko kuma a cikin duhun dare bisa kan dutse haka shirka karama take ɓoyuwa don haka ku ji tsoron abkawa a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku ji ba abin da nake ji muku tsoro ya ku al'ummata kamar shirka karama sahabbai suka ce ya manzo Allah menene shirka karama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu shirka karama shine riya abinda ko ake ce ma riya shine kayi aiki dan ka gwada ma mutane wannan aikin naka aikin ibada ko aikin addini aikin da ake neman kusanci da shi a wurin Allah sai ka yi shi da nufin mutane su gani su yaba ka su ce wani yayi kaza sai hakan ya sa ka ji daɗi a zuciyarka to irin wannan abin shine ake ce ma riya kuma riya tana ruguza aiki sai kasance wannan aikin da kai ka kashe kuɗi a cikin shi ka sha wahala jiki a cikin shi tare da haka baka da lada ko guda a wurin Allah sakamakon kayi dan ayaba ka ko da a ce kayi haka wanda za su su gina masallatayya ko makarantu ko wasu al'amuran da yake na alkhairi ne akan al'umma gaba daya amma da nufin a dinga yawan ambaton su ana gayan su a cikin gari ana cewa su suka yi idan da wannan niyya yayi baya da lada ko guda a wurin Allah me ya kai haka girman asara kenan mutum sai ya taka tsantsan ya yaƙi zuciyar shi wurin shirka karama so da dama mutum zai zo a cikin sallah kaga ya abka a cikin shirka karama bai sani ba zai zo yana yin sallah baya idan wasu suka shigo sai kaga yana kyautata ta sama da farko da yake yi don wanda suka shigo yanzu su gane cewa ya iya sallah ko ya iya karatu a cikin sallah ko yana karatun alkur'anin shi tare da ikhlasi saboda Allah wasu na shigowa sai canza sauti yayi abin da yake yana neman da ya jiyar da su cewa ya iya karatun alkur'ani kaga wannan diriye ne wanda yin haka yana rosa aiki ya lalata aiki ko mutanen da za a yi kiyamun lailin shi ya tsaya tsakanin shi da ubangiji ya bauta ma Allah da daddare ya yi ibada mai girma ta kiyamun lail da sai sai zo yana jiyar da mutane irin bautar da ga Allah subhanahu wataala da daddare da nufin a ce yana da ƙoƙari da nufin a ce yana da ƙwazo kaga wannan duk yana rusa aiki ko mutum ya yi sadaka da nihin a gane shi a ce mutum mai badawa ne wannan ma yana rusa aiki sai zama ta wannan sadaka ka ba da dukiyarka ka ciyar da abin hannunka amma baka da lada ko guda a wurin Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mana tsoron abkawa a cikin shirka karama so da shirka karama tana da hadarin gaske so da dama mutane na abkawa cikin ta ba su san san abka cikin ta ba Allah ya shi mu kuma ya kare shi yasa ƴan uwa wallahi shirka tana da hadarin gaske babbatta da karamarta mu roki Allah madaukakin sarki ya kare mu daga fadawa cikin babbatta kuma ya kare mu daga abkawa cikin karamarta shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labarin shirka karama da yadda ya kamata su guje ta sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya zami mu nisance ta tana da irin wannan hadarin boyayyen abu ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku ce ya ubangiji muna neman tsarinka na mi shirka da kai da wani abin da muka san shi kuma muna neman gafararka game da abin da muka aikata wanda bamu sani ba yana ya Allah ka gafarta mana cikin irin ababen da muka aikata na kuskure tare da cewa mun sani da irin ababen da muka aikata bisa ga jahilci Allah ka gafarta mana wanda bamu sani ba wannan addu'a ita ce za ka yi ta yawan maimaitawa game da maganin shirka karama Allah kuma ya kare mu daga fadawa cikin wannan shirka yan uwa musulmi wallahi shirka tana da hadarin gaske babu wani zunubi da Allah ya alkawalin ba zai yafi ma ma'abucin shi ba gobe kiyama sai shirka duk abin da kake yi akwai sa ran cewa Allah ya fi maka gobe kiyama amma ban da shirka idan mutum ya mutu yana ƙarya yana zina shan giya yaudara da ababen da ke kama da haka in dai musulmi ya mutu akwai yiwuwa Allah ya yafe masa karin farko ya sashi aljanna amma wannan yana karkashin mashi'a ubangiji akwai yiwuwa Allah ya azabtar da shi gwalgwadon wannan laifin nasa da ya aikata a rayuwa amma dai ƙarshensa ba zai dawwama a wuta ba ko da ya shiga a cikinta amma idan kan mutu kana shirka ba kai ba gafar ubangiji Allah ba zai taɓa yahe ma mushriki ba makomashi ita ce wuta zai dawwama har abadan abada a ciki ba zai fita ba kaga ko ai shirka tana da haɗari kasancewa tana da wannan mugun haɗarin ya kamata musulmi ku faɗaka ku san abin da kuke yi ku je ku nemi ilimin menene tauhidi menene shirka sanin tauhidi zai sa ka kaɗe ta Allah shi kaɗai sanin shirka zai sa ka gudi duk wani abin da zai sa ka yi shirka da Allah maɗaukakin sarki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وبطنا صابرا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين